الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا تقص قوة شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دولا دلي هدو da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazaifu ramadan ina ne muka kwana na? cikin wani babi ne muke a cikin shi ne muka fara ko? ba mu kare shi ba warawa ai na gani yana mala yace wa rawa ahmad an uqbata marfu'an imam ahmad ya rawaito daga uqba marfu'i qala yace rajulan min ummati yaqumu ahaduhuma min al-layl mutane guda biyu daga cikin al'ummata ɗayansu yana tashi a cikin dare yuwaliju nafsahu yana ta fama da kanshi yana shan wahala ko yana wahalar da kanshi ila tuhur ya zuwa yin tsarki je magewa ya kamo ruwa ya zo ya alwala watakila akwai sanyi kaga akwai wahala wa alaihi uqadun kuma akan shi akwai kullulluka waɗanda shedan dama idan ya mutum ya kwanta shedan yana mai kulli guda uku kowane kulli sharri ne na shaidan na ya taushe ka ne ya danne ka ya hana ka ka tashi ka yi ibada a cikin dare ya hana ka sakewa bai tawadda sai mutum ya arwalla bai za tawadda ko fa'iza wabba a yadai idan ya wanke hannuwan shi guda biyu in hallat ukuda sai kulli guda daga cikin kullullukan da shirin ya mai sai ya kwanci saboda ƙarfin arwalla wai za masa harasahu idan ya shafi kanshi in hallat uqda kuma sai wani kullin ya ƙara kwancewa wai za wabba a rijilaihi idan ya wanke ƙafafuwan shi guda biyu in hallat uqda kuma sai wani kwancin wani kullin ya kwanci taji kullun lukan dama guda uku ne duka arwala ta ta kwance su idan ya ji kunya kenan wa qulu Allahu azza wa jalla ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lil ladina wara'il hijabi ga waɗannan waɗanda suke bayan hijabi waɗanda suke bayan hijabi sune duk halittun Allah gaba ɗaya cikin su akwai mala'iku dukkan mu nan bayan hijabi muke tsakaninmu da Allah hijabi ne shamaki ne shi ke hana mu ga Allah shamaki ne na haske ba ka iya ganin Allah muna ganewa ku shi Allah subhanahu wataala haske ne hasken da ya dace da Allah sannan kuma tsakanin shi da bayi akwai haskoki tsewa a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hijabuhu nuru shamakin Allah tsakanin shi da bayi haske ne law kashafahu da Allah ya bude wannan hasken la ahraqat sabuhatu wajhihi man taha ilayhi al-basar da Allah ya bude wannan ya yaye wannan shamakin da ke tsakanin shi da halitta to gaba ne duniya toyewa zace da wannan hasken na Allah subhanahu wa ta'ala duk sa duniya ta babbake gaba daya saji shi sa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bar shi ba mu da ƙarfin ganin Allah subhanahu wataala akwai abubuwa da yawa ba mu iya ganin su da mun gan su shikenan uballantana ubangijin mu Allah to Allah ta'ala sai ya ce ma mala'iku waɗanda suke bayan hijabi muna ganewa ko unzuru ila abdi hada ku dibi wannan bawan nawa yu'aliju nafsahu yana wahalar da kai shi yas'aluni yana ta roƙona ma sa'alani abdi hada duk abin da bawa na dinnan ya tambaye ni fa huwa lahu to wannan abin ya tabbata gare shi wannan ma yana nuna falalan mi falalan kiyamun ramadan da kuma falalan kiyamun laili kowane lokaci sakamakon ka tashi ka haƙura da hutawa da jin daɗin baccin da kake yi ka roƙi Allah Allah subhanahu wata'ala zai baka dukkan abin da ka roƙe shi wa fil athari mashhur kuma ya zo a cikin hadisi sananne shage ce ba al'asar al'asar shine magana annabi ana ce mata al'asar magana da ta yi daga annabi ko sahabbai ko tabi'ai da ana ce mata al'asar ya zo a cikin asari wanda yake sananne mashuri ya gaba ya yi ƙarya mani da a mahabbaci duk wanda ya ce yana suna ƙarya yake yi Allah duk wanda ya ce yana suna a yaushe ne ya yi ƙarya fa idza jannahu al-lailu idan dare ya zo ya lullube shi da duhu la ma'anni sai ya ta kwana ya kyale to kaga masoyi na na yin kwana ya bar masoyin shi ya ba mu soyayya ko ba haka ba alaysa kullu muhibbin shin ai dukkan masoyi yuhibbu khalwata habibihi yana son kadaituwa da masoyin shi ko ba haka ba ko wurin hira ka tai wurin matar da kake so ka aure ko kuma da kaga kaman ta burge ka kana son aurenta in ka je tare da aboki to kana dan cewa abokin da Allah dan ba mu dan ba mu haka sai zo ya kwace ma wa ka ba kana son ku tsaya ku kadai in kaga kana son aboki ya taya ka to har yanzu ba a shawo kanta ba to sai kuma ta tarayya ku shawo kanta ku cika ta da dimi har ta kai ta hakura amma da zaran dai ka san an sallaba maka ko da ka ce ranka kaza ka ce aboki na da Allah ji kakilan mota sai ka zanna ce kowa baka mutuwa ce je ka dan dawo da Allah ka dan ba mu minti talata haka kaɗan yawo haka cikin gari kawai wata magana mai mahimmanci don masoyi yana son ya kaɗai ta da da masoyin shi to Allah ta'ala ya ce haka da shi duk masoyi ba yana son kaɗaituwa da masoyin shi ba ba ana mutali yana ala ahbari to gani ina kallon masoyana idan jannahumul lailu idan dare ya zo ya lullube su janna shine ghashahumul lailu kamar yadda Allah ya ce falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين إذا جنهم الليل إذا دري للبس لده جعلت أبصارهم في قلوبهم سين سنيا إذا ننسى أتكين زكاتنسو mana sai su koma suna gani da mi da zukata wannan dama shine gani mai amfani dama bahaushe ya ce me ke gani ba zuciya ke gani ba ido ba gani mai amfani shine ganin da za ka yi da zuciyarka kuma shine ganin da za ka ka kalli mutum ku yi ido hulu da shi yana ma kai kuma ina zuciyarka wani wuri take kallo ba wurin shi ba gawa mutum in ba kai zuciya ne sau sai kai fushi da shi goban ka ganshi kai ma sai kai ta kallon shi da gangan yama yana ba sallama kawai kana kallon shi saboda ran nan kai ma kaya ya ƙi maida maka alhali kuma an kaya amfani da hankalinka za ka gane cewa a'a ba wai da gangan bane yana kallon ka da idanu amma zuciya ba kai take kallo ba shi yasa me yasa za ka ramawa wa khatabuni alal mushahada saboda haka sai su zan ƙi mana magana akan gani na zuciya kamar suna tare da ni gaba da gaba wa kallamuni ala huduri kuma sai su zan ƙi mana magana akan halartowa ta waɗannan su ne masoyana waɗanda in dare yayi su suna raya daren su da ibada gadan gobe ranar alkiyama ukirru a'yuna ahbabi zan tabbatar da idanun masoyana fi jannati a cikin aljannata Yasa Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiyat lahum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ka qurratu a'yun kenan farin ciki shine wato Allah ta'ala ya baka abinda duk in ka kalle shi zaka ji daɗi to Allah subhanahu wata'ala zai ba 'yan aljanna abinda za su jin daɗin ganin shi a cikin aljanna Allah ka ba mu aljanna Amin.
yanzu Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana shidowa kulla lailatin a kowane dare ila sama'i duniya ya zuwa sama ta farko sabkar da ta dace da Allah ba irin saukowanmu ba domin Allah ta'ala komi nashi ba irin namu bane Na'am.
ko da sun yi kama wurin suna to wurin yadda suke hakika ba iri ɗaya bane muna ganewa ko wa yaqulu sai Allah ta'ala ce hal min ta'ibin shin akwai wani wanda ya tuba ba tuba alaihi sai in karbi tuba gare shi akwai mai tuba mana wannan dare ga ya kai karfe biyu na dare biyu da rabi zuwa uku akwai wanda za a yi tuba Allah ne ke gai akwai mai tuba akwai wanda za a yi tuba in karɓi tuban shi hal min mustaghfirin akwai mai roƙon gafarar zunubin shi fa aghfira lahu sai in gafarta mashi hal min da'in shin akwai wani wanda ya daga hannuwa yana addu'a yana kiran Allah a bashi wani abu fa ujiba da'watahu sai in karba addu'a shi haka Allah subhanahu wataala zai zanki fadin akwai ƙari da yazo man yasaluni fa utihu wa ke roƙo na wani abu in bashi kyautar wannan abu da in dare haka ake idan dare ya zamanto abin da ya rage cikin shi sulusul laili ne to Allah ɗaya daga cikin ukun dare shi ya rage biyu sun tafi saura na ƙarshe to Allah subhanahu wataala za ya ta faɗin haka a cikin wato sanin shi wannan abu ne na gaibu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mun ila an yanfajira alfajr har lokacin da alfajir zai budu ya keto Allah ta'ala yana ta wannan ma'ana lokuta ne da zaka roƙon Allah waɗannan abubuwan kuma dama duk duniya babu wani abu da kake so wanda ya wuce waɗannan kuma abin da ma za ka yi in ba su ba in baka roƙi Allah in baka tuba ba baka roƙi Allah gafara ba to ka ce Allah ya baka wani abu ko ba haka ba Na'am.
bai wuce haka dan kawai ka roƙi Allah ta'ala ya biya ma wata bukata ta rayuwa baka da gida kana son gida baka da mota kana son mota ka roƙi Allah baka da a iyali cikin abin nan kake kwana da kwalaye da da da komo da wanne ne cikin kana roƙon Allah ya baka iyali ko ko haihuwa an ya wurin shekara uku hudu ba shiru ba wani labari ba a samu karo ba a samu karuwa ba tashi ka gaya ma Allah subhanahu wataala ya baka a kasuwanci kake nema ilimi kake nema matsayi kake nema so kake ka samu ƙarin girma wurin aikin ka so kake a matsayin da Allah ya baka ka gamsu da shi amma so kake Allah ya tsare ka daga bakunan mutane da idanun mutane da sharrin mutane da bala'in mutane ga yanin da abin da kake so sai ka roki Allah subhanahu wataala sai Allah ya baka Allah ya biya mana bukatunmu kana babu salafi sashen magabata ya kasance ya kumun laila yana kiyamun laili fanama lailatan wani daren sai kwana ya ɗauke shi fatahu atin sai wani mai zuwa ya iske shi fi maqamihi a fi manamihi a cikin wurin kwance shi wurin da yake bacci din wa qala lahu sai ce mashi qum kai tashi amma alimta anna mafati aljannati shin ba ka san cewa lalle mabudan ƙohohin aljanna ma'a ashabil laili suna tare da wato ma'abuta dare ba kuzaniya su ne masu tsaranta ma'ana ba za ka samu aljanna ba sai ka zan raye dare sai ka zamanto daga cikin waɗanda suke raye dari kamar yadda Allah ya ta bayani alladina walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama suna kwana suna sujada suna tsayuwa su kai goshi kasa su tashi tsaye su tsaye su dade tsaye suna karatun alqur'ani kuma su duka su kai goshin su kasa haka har sai alfijir ya keto bayan Allah na kwarai dama haka suke kuma ga ayoyi can karatun da ya gabata mun kawo ila ibn mas'ud an ce ma abdullahi dan mas'ud ma nastati'u qiyam al-layl mu ba mu iya qiyam al-layl wani ce mai ba mu iya wa saboda yini muke muna ayyuka mu yi wannan mu yi wannan in dare mun gaji qala sai yace aqadatkum dhunubukum yace zunubanku ne suka zaunar da ku daga qiyamul layl saboda zunubi sha'umi ne in yi maka yawa sai ya nauyi ga jikinka sai ta sama mutuwar jiki sai ka ga dole abu na kwarai ba kai amma da abun banza kana da ƙarfi kai shi amma abun banza na wahi inda za ka samu hushin Allah da za ka kama ana ma allura amma da an ce abu ne da za ka samun lada sai ga wallahi jikina ba daɗi ciwo yake zunubi haka yake shu'uman abu ne Allah ya raba mu da shi. Yace to aqadatkum dhunubukum zunubanku ne suka hana ku kiyamul layli. Wa qila li babil muhibbina haka aka ce ma ɗaya daga cikin masoyan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam qad ajazana qiyamul layli mun gaza tashi cikin dare mai ibada qala sai ce qayyadatkum khatayakum zunubanku ne suka daure ku kashi zunubi ɗaure ka yake kamar yadda ake ɗaure dabba sai dai zai ɗaure ka ne daga aikin ɗa'a ga Allah da manzo Allah amma duk abin da ya shafi shiriri ta shigantaka sakarce shirme rishin ci gaba hanya tahiya wutar jahannama wannan duk mutum zai je yana da kwarin gwiwa zunubi ba karamin abu bane Allah ya kare mu wa qala al-fudailu malam fubai da yake cewa idza lam taqdir ala qiyamil layli in ba ka iya yin qiyamul layli wa siyamin nahari kuma in ba ka iya azumin rana fa'lam annaka mahrumun ka sani cewa lalle kai to an hana ka duk wani alheri qad qayyadatka khati'atuka laifinka da kake aikatawa shine ya daure ka yama da baibayi yana ka shakat da sakewa a wurin bauta ma Allah subhanahu wataala saboda haka mutum ya dage ya rabu da wannan muguwar ɗabi'a zan ji tashi cikin dare in dai ba rishin lafiya ke tare da kai ba lami lafiya ya kamata ka zanke rage dare ka zanke rage yawon dare ka zanke rage cika dare saboda ka samu ka zanke raya dare sai mutum ya cika dare da aikin banza da wuri kaga ina shi na kiyamun laili ya wuce ya wutan banza ka kai sha biyu da rabi ko karfe ɗaya na dare ka dawo gida kaga da ka kwanta sai kwana asuba ma da ƙarfa ka tashi kuma wannan yawon da ka taya ka kai sha biyu da rabi ka duk yawon banza ne ba wata karuwa ta duniya a ciki baka sau ba cikin wannan lokacin baka sai da kawai yawo ne majalisa an wani in ka ga waɗannan sun ɗan gaji sun ɗan yi sanyi sai ka ce bari ka tafi wuri kaza yanzu wurin yayi zafi bari mu tafi can yawon banza ne kawai amma ba laifi bane in ka cika dare kana ta sai kana saidawa kwana ta wata harakan wasu hiddo wasu kaya ko akai wasu kaya duk ba matsala bane amma ita yawon banza kawai kuma ka zo ka kwanta ba za ka iya tashi asuba ma zai ga baka sa an yi ta ba kaga wannan asarar ta yi yawa Allah ya kiyaye ya man bayya umrahu ya kai wanda ya tozartar da rayuwar shi bi ghairi ta'atin ba cikin bin Allah subhanahu wata'ala ba kasa wannan babba asara ce babbar tabewa ce a ce rayuwarka ta zo ta kare ba wurin bin Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan rayuwarka nan ta kare to ka ci nasara rayuwarka in ta kare wurin bin Allah wurin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka ci riba Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ذلك الفوز العظيم duk wanda ya ba Allah da manzon shi Allah ya ce Allah zai shigar da shi aljannar da koramu suke ta gudana karkashin ta kuma za su dawo a cikin ta Allah ya ce wannan shine rabo mai girma to kaka yarda rayuwarka ta zo ta kare an ta kula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin kakka yarda kan inda zuciyarka za ta zanki cewa wayo ta wayo kanta ta mutu ta lalace akan wasa da wargi da ta yi game da ainihin addinin Allah kuma ta zamanto daga cikin masu wargi da wasa aw taqula law anna Allah hadani la kuntu min almuttaqin ko kuma ta zanki cewa da dai Allah ya shiryar da ni shirya Allah ce ban samu ba ai da na kasance daga cikin masu tsoron Allah masu biyar dokan Allah. Au ta ƙula lau annabi karratan fakuna min al-muhsinin ko kuma ta zanki cewa da dai ina iya komawa duniya a bani in koma duniya in yi kyakkyawan aiki sai in zamanto daga cikin mutane masu kyautatawa Allah ya ce bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin duk kokari ka rike wani abu a rayuwarka wanda ka nazumta ma kanka shi na bin Allah na bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ka rike kullum in baka yi shi ba kana ganin kai asara in ka yi shi kuma kana ganin ka ci riba ka rike wannan abun ko shin hidan masallaci ko sharan masallaci ka sa ma kanka duk lokaci lokaci zaka zinki ko wanke masallaci ko kuma yin kiran sallah ko limanci ko wani aiki ne ko karatun alkur'ani ko tasbihi ko istighfari kawai ka lazumta ma kanka a rayuwarka rayuwarka ce ta kare wurin wannan abin ne duk in baka yi ba sai ka ji kawai nan kaya asara mai yawa to Allah yana son bawan da ya karar da rayuwar shi akan haka muna ganewa ko na'am malam yace ya man bayya umrahu fi ghairi ta'ati ya kai wanda ya tozartar da rayuwar shi ba wurin biyayya ga Allah subhanahu wataala ba ya man farraba ya kai wanda yayi sakaci ishari a cikin watan Ramadan bal dari'a yayi sakaci ma ne a zamanin shi gaba daya yayi sake kawai yayi wargi ya bata lokacin shi wa ba'ahu kuma ya tozartar da lokaci lokaci kuma abu ne mai tsada abu ne mai daraja saboda darajar shi da girman shi da mahimmancin shi Allah ya rantsuwa da shi wal asr innal insana lafi khusr Allah ya ce na rantse da zamani saboda mu dauke shi da mahimmanci Allah ta'ala ya ce lalle dan adam yana cikin asara mai girma a cikin lokaci ma'ana duk wanda bai yi amfani da lokacin shi ba lokacin ya zo ya wuce babu abin da yana alkhairi ya taɓi ya yi asara Allah ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka ba da gaskiya man da muminai domin duk mumini ya san abin da yake ba ya yarda a ce rana ta hito kuma ta zo ta faɗi babu wani abu da yi ko sadaka ko istighfari ko karatun alqur'ani ko ziyarar mara lafiya ko addu'a a ce mai imani tun da rana ta fito ta faɗi bai wannan ba ba mai imanin ba ne saboda mai imani ya san akwai ayyuka da yawa da Allah ya sharanta mai da rana wa amilu salihat Allah ta'ala ce kuma sai dai waɗanda suka aikata ayyuka na ƙwarai dama mai imani aikin kwarai yake yi ba aikin banza ba ga umma haka ba duk wanda yake cikin lokaci yana cikin asara yi kokari ka yi amfani da imanin ka ya haifan maka da alkhairi da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna ganewa ko ya man bida'atuhu taswifu ya kai wanda kayan saidawar shi taswifi ne jinkiri ne shine taswifu ta'khir taswifu kalma ce da aka doko daga saufa yawa saufa usalli saufa uslihu na yi sallah na gyara halaye na mutum ya ta amfani da saufa kakka yi amfani da saufa ka tuba kawai to ya kai wanda kayan saidawar shi kasan duk abubuwan rayuwarka gaba ɗaya kamar kaya ne na saidawa da Allah ya sayi mutum da Allah ya sayi me ya kamata mana kai bawan Allah ne kamata ya yi duk kowane motsi da za kai na neman yarda Allah ne za kai saboda bi saboda Allah ya ga ya sayi rayuwarka zai biya ka da aljanna in ka bi Allah subhanahu wataala yadda ya kamata ka ba da rayuwarka yadda ya kamata to tukuncin aikin da kai shine aljanna saboda rayuwar mu gaba ɗaya kamar kayan saidawa ne inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna da ranka da dukiyarka duka Allah ya sayi saboda Allah zai baka bi aljanna sakamakon ka saida ma Allah rayuwarka ka saida ma Allah dukiyarka innal ladina yatluna kitaballahi وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور waɗanda suke karanta littafin Allah suka tsaye da sallah suka ciyar da dukiyoyin da Allah ya ba su Allah ya ce suna son su yi wani kasuwanci da su da Allah wanda babu faduwa cikin wannan kasuwancin wanda ya kasuwa da Allah bai faduwa babu asara amma duk wanda ya kasuwa da shedan to akwai asara akwai faduwa akwai cuta da wayo a ciki amma da Allah subhanahu wataala babbar riba ce akwai za a baka abin da yafi karfin kayan da ka ba Allah saboda kyautatawa ta Allah subhanahu wataala wa tafriq ya kai wanda rayuwar shi ta zamanto kayan saidawa suka zamanto sakaci ne wa bisal bida'a kuma Allah waddaran kayan saidawan mutum da za a cewa taswifi ne da kuma tafriti a ciki Allah waddaran kayan da za ka kawo kowa in yi riba sai ce ba ya san wannan kayan saboda wannan wannan satin ba su ake so ba da kuma ka je ka kawo ha kamar wani mutum da ake bada labari sai ya dauko shanu daga Najeriya ya kawo nan ya dauki gore kai Najeriya. Ka taɓa ganin ɗan asara irin shi. Abinda ake sabanin shanu ake kaiwa, a dawo da gore shi sai kai gore ya dawo da shanu. Wani za a samu. To kakka yarda ka zama kamar shi. in ba haka ba sai a ce tun Allah wadare da kayan kasuwar ka ba mai son su ka sau su daga Najeriya ka sau shanu da tsada ka kawo nan ka sau sa ɗari biyar can wurin an zo na ana taya ma shi ɗari uku yaya ɗari uku ɗari uku da hamsin kai kuma so kake ka ji an ce ɗari biyar da hamsin ɗari shidda ma da wanda ya zo ya diba ya diba ya ce wannan ɗari uku da ishirin na taya har yanzu an ke wuce hamsin kowa in ya zo daga hamsin kuma wani ma sai abin nan ce wallahi ne in ba dan ma matsalin ke ba na ai ko ɗari biyu da hamsin ba ya wuce to ka ji wani ma ya raba maka abu biyu ka ɗauki gora daga nan da tsada ka sai gora daga nan ka sai can kana ka ka sai shi da tsada ka sai huhu jika arba'in ka je can ana ce ma jika ishirin da biyar akwai asara irin wannan to kakka yarda rayuwarka ta koma ta tafi ga banza ba tare da ka samu wani matsayi ko kusanci ko lada ko kaunan Allah subhanahu wata'ala ba ya man ja'ala khasmahu alquran ya kai wanda ya sanya abokin rigimar shine alqur'ani duk wanda baya karatun alqur'ani to ya doki alqur'ani abokin rigimar shi a ina ranar alkiyama a gaban Allah duk wanda baya karantawa bai sauraren shi kuma baya ganin daraja na masu karatun shi da masu neman shi shi kenan ya shirya ranar da alkur'ani zai cin kwale shi gaban Allah alkur'ani ce wannan ya ubangiji Allah wannan ba ruwan shi da ni kiyayya yake da ni Allah ya kiyaye bushara ramadan ya kai wanda ya sanya watan ramadan shine abokin rigimar shi shi ma ramadan haka nan shi ma ramadan zai zo rigima da kai ranar kiyama ce in kana yin shi baka kira- kiyaye alhurmar shi baka kiyaye darajar shi kana yin shi kana kallon abin da ka ga dama kana yin shi kana sauraron abin da ka ga dama kana yin shi kana faɗin abin da ka ga dama wataƙila ma kana taɓa abin da ka ga dama kuma kana azumutar ramadan sai sai ramadan ya kawo kukanka ranar kiyama a wurin Allah ramadan da alqur'ani duk kowa cikin sa ya ce Allah wannan mutumin ne da ya wulakanta da ya ci mutunci na Allah ka wulakanta shi to kanka yadda wannan ranar ta zo maka Allah ya kiyaye kai ba tarju mimman ja'altahu khasmaka shafa'a yaya za ka kauna mimman ja'altahu daga wanda ka sanya khasmaka ka sanya shi abokin rigimarka ash-shafa'a wato shi ma'ana wanda zai cetonka kuma ya koma shi ne wanda zai rigima da kai domin alkur'ani zai yin ceto zai ceci duk wanda yake karatun shi zana ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ku karanta alkur'ani domin alkur'ani zai zo ranar kiyama ya ceci mutanen shi mutanen Allah su ne mutanen qur'ani idan mutumin Allah za ka shi na yana damuwa da karatun alkur'ani yana son shi ko da bai iya ba ko da bai samu damar iya shi ba, amma za ka ga masu yin shi suna burge shi kuma yana yawan sauraron zancen Allah subhanahu wataala to wannan shine mutumin Allah kuma shine mutumin da Qur'ani zai cece shi ranar alkiyama to akwai yan baro mu baro su da Qur'ani ba abin da ya sha musu gane karatun Qur'ani Allah ya kiyaye kullu qiyamin dukkanin tsayuwa ta dare la yanha sahibahu wanda bai hana mai shi anil fahsha'i wal munkar daga aikin alfasha da mugun aiki mutum ya kwana yana kiyamun laili amma kiyamun lailin nan maimakon ta ƙara taimaka mashi ya ƙara kusantan Allah sai ka ga da daddare kusanci Allah da rana kuma ya kusanci shedan kaga wannan an yi ba a yi ba kenan duk tsayuwar daren da ba ta kara ma mai ita wato ba ta hana mai ita aikata alfasha da mugun aiki la yazidu sahibahu illa burdan bai kara ma mai shi komai sai nisa daga Allah kaga ka kai sallah cikin dare kyara ya dare ya kamata a ce ka ƙara kusanci ga Allah in safiya ta da wani mugun abu ma in ka gaza kai ya kamata ce kiyamul lailin nan ta taimaka maka ka kaurace mashi to in ka ga ba ka kauracewa kana yi kuma kana kusantar sabon Allah to ka sani nisa ne kake da Allah subhanahu wataala wa kullu siyamin kuma duk azumin da la yanha sahibahu ko la yanha an qawli zur shi ma baya hana mai shi daga maganar ƙarya والعمل به da kuma yin aiki da magana ta ƙarya la yurithu sahibahu illa naqatan wariddan bai ƙara wa mai shi komai sai kyama ma'ana sai Allah ya ta kyaman mai shi kuma ya ƙara mai da mutum baya maimakon ka ci gaba to sai ka ƙara yin baya a cikin rayuwarka kana azumi kana ƙarya kuma kana aiki da maganar ƙarya mana kana azumi wani zai kawo wani labarin banza kuma ka yarda da shi muna ganewa ko a zo ma da wata hira ta banza da wani sharri da aka yi ma wani a zo kuma kana azumi kuma ka yarda ka yi ta kardawa an neman mata ka zo ka zo ka ji wani labari ana azumi da azumi yana da lokacin irin waɗannan damumman baya da in ya san darajar azumi in ya san mahimmancin azumi to baya da lokacin sauraron waɗannan abubuwa in ya ji labari na jita-jita ne labarin banza ne to kamata ya kau da kai daga wurin shi manzo Allah ya ce duk wanda bai barin ƙarya kuma bai bari yin aiki da ƙarya to Allah baya da buƙatar ya bar cin abinci ya bar shan abin sha mana in dai zaka yi azumi kana sauraron ƙarya kuma kai ma kana yi to kamata yayi ka ci gaba da cin abincinka ka ci gaba da shan abin shanka domin so ake mai azumi yadda ya kame daga cin abinci da shan abin sha to kuma ya kame daga duk wata magana banza magana wuri sai dai magana ta kwarai magana mai mahimmanci yawwa maganar da za kai wadda za ta samu ka- ka samu lada wurin Allah ko kuwa ta magana wadda za ta sa ka ci riba cikin kasuwarka wannan ayyana ana yin ta ba matsala bane ana azumi don Allah wa halallahu al-bai'a Allah ya halatta maka ciniki shikenan kai ta hirar kaya kai tun da sai da an yi asuba ma kai ta hirar kaya ai wasu kaya da na kawo ran nan na cire ba matsala ita yi Allah yana son wannan magana saboda magana ce mai kyau kuma an an samu wasu a kawo ai ka yi da kana yi dai inda aka yi mutane ka ishe su hira dai kaya kake ta ba matsala ba ka kai ta kai ta mugun tsini yana azumi duk mai hankalin ya zo ya ce hanya wurin nan azumi yake kawo mutane tun da su duk sun sha ruwa kawai suna ta cin mutuncin mutane malam Allah ya kiyaye abin da muka bari daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yahi mana ko na'am malam ha
wace malam wako daren lantar kadar kowa lokaci ake dace da shi
wai yana tambaya daren lailatul qadar wa koyo shi ake dacewa da shi babu wanda ya sani sai Allah amma dai an ce a neme shi cikin goma na ƙarshe goma na ƙarshe kuma a cikin wutiri 21 23 25 27 29 dan zan samu dai kuma kai ta neman shi cikin dukkan darare gaba daya saboda ka samu lada kuma ka dace da da daren na'am wace malam ya- ya ambaci da mani da mazi da wadi ya ce meye bambancin su kuma meye hukumci- hukuncin kowane Yana tambaya wani bambancin mazi da mani da wani. Mani abinda ke hiddo shi ne sha'awa mai ƙarfi. Ko a farke ko a cikin bacci, zai sha'awa ta kai inda ta kawo. Kuma shi in ya to kana shi, jikinka yana ɗauka. Mazi kuma wurin sha'awa yake hitarwa shi ma, amma shi sai dai ka ji kwarayar ruwan ga jikinka. ba tare da ya haddasa maka wani nishadi ba kawai sai dai ka ji bayan sha'awa ka ta tashi sai ka ji ruwan ya biyo jikinka wadi kuma yana biyo bayan fitsari ne shi kuma dukkan su najasa ne wanda aka yi sabani a kan shi shine mani su malamai suna ganin wasu dalilai sun nuna kazamta ne wasu dalilai sun nuna mai tsarki ne Allah ya samu dace
wanda ya ce kwanar da an ka ambata na kyamar laili ke ce yana wani- tana tabbata ne a cikin watan ramadana ko kuwa a kowane dare ne
yace baranar da ake ta gai ta kiyamul abin nan kiyamul layl ta ramadana ce ko ko kowane wata kowane wata sai dai ta ramadana ta yi kowace falala amma kowane lokacin kana shi cikin dai Allah ya ce yana layl fa tahajjar bihi nafilatan lak daga cikin dare ka tashi ka bada kokari ka yi ibada ka bauta ma Allah karin lada ne a gare ka saboda ka kowane dare ba sai cikin daren ramadana ba kamar ramadana ana ƙara tunatar da kai ne kuma shi falalar shi ta sha bamban da sauran watanni na'am
ya ce malam meye hukuncin wanda yake cewa yake faɗa magana wanda wanda ya faɗi magana mai zafi sai ta zan ajalinsa
ba yi kyawu kamar ban tsoro ne da kisan kai wannan magana ba ta da kamar mutum ya ce duk wanda ya magana mai zahi sai ta zama ajalin shi ma'ana shi za a kashe shi kenan ko ko dai da ƙarfi da yaji ko kuma ta ta ainihi ruwan sanyi ya kashe shi ta wata hanya bai da kyawu kenan in yi- duk wanda ya yi kuma kuna tare ya yi magana mai zahi kuma ya mutu to ya kashe shi kaga ba ka fita daga cikin zargi saboda ka irin wannan magana ba ta da kyau na'am
ya ce wa ah, yin ru- lokacin ru- yayin yin ruku'i ana kama gwiwa ne koko kwabri
kyau wai da an yi rukuyi goyo yake kama ko ko babu yake kama kowane ya zo kowane ya zo da kowane dalili ya zo a kan cewa ko dai ka rike gwiwoyi ko kuma ka rike kwabrinka saboda kana da zaɓin ka- ka- ka rike wanda kake so ka rike na'am kuma kwabri ba wai kwabrin ba saman kwabrin farkon gwiwoyi ƙasa ga gwiwa kai tsaye farkon kwabrin daga sama kan ka zo ka rike nan ƙasa na'am a kira sallah
wannan ya ce an tura shi aikin bautar ƙasa service civic to amma aka ta yi ana zuwa saya da marice ne sai dai babu cikakken aiki haka kuma an je kawai zama ne aiki sai shugaban ma'aikata ya ce mashi to in suna da wani uzuri yana son a bashi wani lokaci ya faɗa babu damuwa sai ce to yana son a bashi da marice shi na da wasu al'amura canza shi shi ke tambaya wai to yanzu in wata ya kare aka bashi albashin shi ya ci halar ne ko kuma mai matsala ya ce an tura shi bautar ƙasa to babu wani aiki kullum suka ta yi haka suke ta yi haka suke dawowa babu wani aiki sai dai zama kawai to shi ne shugaban ma'aikatan ya ce mai ya diba ya ga lokacin da ya kamata ya zangi zuwa in yana da wasu abubuwa ya shi sai ce to da mai ci za a zangi zuwa to wani ya ci albashi ya ci halaliya ko haram dama aiki ne kuma ba a same shi ba zama yi zaunewa ne Tunda ko ka zama dai zan to zama za kai wanda ba zama ya kai ka ba inda aka ce ka je ga aikin babu aikin da za ka yi don haka ka yi biyayya ka ta inda aka ce ka ta yi amma babu aiki domin kin ka zanna kai ta zama haka nan sai ka neman ma kanka mahita ka samu wani aiki da za ka zanki zuwa almuhimmu dai shiga kake da lokacin da aiki ya taso ka je ka yi amma sun da bai taso ba kai naka ya taso sai ka je ka yi to in ka taso daga naka da bai je sai ka je ka yi zanne in ka sha shayi ka taso kuma ka dawo gida an baka kuɗi ka ci halaliya ba ka ci haram ba. na'am amma wannan inda gudun aikin kai kake amma tun da ba wani aiki sai zama shi kuma gwamnati bata tura ka dan ka yi zama ba dan ka yi aiki ne amma kuma ina ka tura ka babu aikin da zama a kenan dan ka bar zuwa in ma ka bar zuwa sai je je dan kwana biyu ka je ka leka ba dai komai ko a ce a ba kai laifi ba na'am wannan aka ce wata mata ce aka aka haifa ba da aure ba haka to lokacin da aka haifa ba a san baban nata ba ba a san kowa nan ne ba sai bayan ta girma amma mahaifiyarta ta rasu sai ta bata hoto ta ce wanga shine babanki yanzu ba ta girma har ta aihu sai ta bincika ta bincika har ta samu uban to wai shine aka yi tambaya shi yanzu uban in ya ce ya ya amince babu matsala ne
eh babu matsala kuma ta ne nazari kawai ba zai ce aka yawa ba da aure ba ba ta san mahaifinta ba har ta girma a uwarta ta mutu amma uwar ta taba gwada mata ba ta hoto ta ce wannan mutumin shine shine babanki da cikin shine na yi yake amma ba da aure ba kuma bayan ita har ta yi aure ma har ta yi ma ta shiga bincike kuma ta samo mutumin kuma ta gwada mai ga yadda aka yi ita ce diyawanci kuma mutumin ya karba wai yaya ba wata matsala ai ba wata matsala tun da ya karbe ta amma dai ba ubanta bane na halal ubanta ne wanda ya yi hita ba ta aure ba shi ke kawai ba ta da uba kawai uba na shari'a ba ta da shi amma dai tana da uba mai rufin asiri ta ba ta da laifin komi kuma kan wani ya tsane ta kan wani ya kita da asalinta da komi ba laifi gare ta ba ita ba ta da wani laifin da za a cewa a tsane ta ba ta da asali da asalinta da uwarta aiki ai ba sassako ta aka yi ba da dangin uwa daga su nan su kare sun isa tunda ita ba laifi ta yi ba in kaga ta yi laifi to ta ba hanyar da aka same ta ne in ta lalace to shi kenan ta zama cikakken shege ake ne Allah ya kiyaye na'am
wannan ya ce yana abin ya harta alkur'ani to sai shiga sana'a kasuwanci na san harkar kasuwancin ya ɗauki mai duk lokacin da ya ɗauko ƙur'ani zai karanta sai ya ji kamar da kasala shi ne ke tambaya a tsaya shi da addu'a
ya ce ya haddace alkur'ani mai girma farkon rayuwar shi daga baya sai ya shiga kasuwa to harkokin kasuwanci sun mai tasiri duk lokacin da ya dauko alkur'ani ya karanta sai ya ji kasala kuɗi sun mamaye zuciyar ke wajibi ne ga mutumin da Allah ya ba karatu ya nemi sana'a ya nemi kasuwanci ko aikin yi wani aiki da za a yi zanna wa wuri guda daya yana aikin shi kuma yana karatu ko kasuwa ta abin da ya tare shi wanda Allah ya halitta mishi kamata ya yi to ba daidai ba ne saboda kana ganin kamar karatu alkur'ani rishin aiki ne zaman banza ne to yanzu da ka samu sana'a shi kenan a'a sana'a za ta taimaka maka ka zamanto alhaji malam ga karatu ga kuɗi ba shi kenan ba amma kaka yarda ka dauki kawai kasuwanci yanzu ne ka samu abin yi da can ba ka da abin yi qur'ani abin yi ne ko kana da ko ba ka da abin yi ne kuma nema ce babba kuma Allah bai ma dan adam nema mai girma ba kama a baka alqur'ani Ka duk wata nema da zaka samu a duniya kuma bayan ta take duk wani wanda yake da nema duk wani wanda yake da matsayi da makami da wani ci gaba na rayuwa da wata ɗaukaka maka ba ka alkur'ani to haka kake ganin shi in ka san abin da kake yi domin abin da Allah ya ba manzan Allah ne ya baka cikin abubuwan da Allah ya ba manzan Allah kai ma ya baka guda ciki zabi ne na Allah fa Allah ya zaba annabi ya bashi qur'ani kuma kai ma manzan Allah ya zo karantar da qur'anin nan kuma kai ma ka samu ka karance shi akwai kyautar da ta kai wannan a ce Allah ya baka wata kyauta daga irin kyaututtukan da Allah ya ma annabi ma'ana kai ma ka sa- ka shiga cikin waɗanda Allah ya zaba kenan so da haka duk hada hadar da zaka shiga kakka yarda kakka yarda ka yi ka rabu da karatu duk inda kake in kaga shiru in shago ne gare ka tutulawa ka kawai kakka yi watan mutane su zo su zanna majalisar ka su bata ma rayuwa su sa hana ka karatu hirar ta hana kuma in kilan ya zo shi ma haka nan ba ka da lokacin qur'ani kuma da gaje gida ka gashi to haka shekarar qur'anin ka kamance shi inda ba ka da lokacin karatun shi to saboda haka ba daidai ba ne duk kokari lokacin nan kafin mu tai sudan muna dan taba yan kasuwanci haka ana azamu mu kaya muna zuwa muna dan tsarewa shiru nake ta karatu na in masu sai sun zo a saida musu haka muna sudan mun taba kasuwa mun sai da atambobi mun sai da shaddori mun sai da zaruruwa duk mun yi sana'a karatu muke sosai wata rana duk da za a kawo mu kaya daga kano wannan jaka ta riga menene gari ya yi zahi ita ake ciko mama ita da atambobi ko shaddori ko zaruruwa na ɗinki da a ciko maka su ka ba kuɗi a cika ma a tura ma ta jirgi da daren da kayan za su wa hilin jirgi muke kwana daren da jirgi za ya zuwa kartun to hili jirgi muke kwana tun sha tun karfe goma za mu tafiya da yake jirgin sudan ne ba tabbas ke gare shi ba kwararrababban jirgi ne amma jirgi ne mai daɗi da saboda akwai arha da jikkarka ɗari da talatin da arba'in sai ka haye shi sauƙi ke gare shi to baya da tabbas kuna ya kwana yin jirgi a ce bai taso ba mutane ne masu ƙarfin hali masu zuciya wani lokaci yana iya gaya ya tashi kawai sai wani fiffike ya keta sai an kuma ana jawo shi to sakamakon haka ana iya sai an kwana biyu kuma sai an mai gyara to shi ba da tabbas to sai mu kwana wani wani lokaci sai asuba ta yi a ce bai zo ba kuma an naga ma sai banda gobe yau cikin wannan zaman sai mutum ya koma gefe ta tilawa ilayen jirage ne irin na zamani manyan masallatai ke abin cikin su sai ka hirin jirgin kartun masallatan da ke cikin shi sun kai guda biyar kuma kowane yayin sahaba girma kuma sun sha gyara ba zo ka zo ka iske su da wasu tsohin tabarmi ba yadda na cikin gari hilin jirgin a zo a inganta hilin jirgi amma a inganta masallaci zirin rayuwa ce wannan gangariyar masallaci za ka gani da izin shi da komi kuma liman ma sai an sai an tona sai an bincike sai an tace sai an yi jarabawa limamin da za a limanci wurin sai babban malami wanda za a yi salloli da wanda za a ba da sallar juma'a duk sai an darje da zaka shige ciki kai ta tilawa ka kawai sai ta karatun ka ka tsaya za kai kai ta ka ta tunanin zuwan kuɗi ba su ba su zo ba kuma kai baka samu lada wurin Allah to haka ake yi in Allah ya sa dai Allah ya baka to kakka yi wasa kasuwa ita ma wata nema ce daga cikin nemomin da Allah ya baka sai ka kara da wannan babban nema da Allah ya ma me ce wannan
Addu'o'i ne na samun lafiya da neman aiki da da bukata da kuma yawan aiki duk bukatoci da daban-daban.
lokacin da muka yi bari in bi da kara baku labari lokacin da muna kasuwanci man Allah ya sa mun samu garabasa matsayin mu na almajirai ba auna mu kaya to da sudan aka ce kai makarancin qur'ani ne to ka ƙara samun daraja ko shugaban kasa sai ya tashi ya sara maka ko shugaban kasa in ya ganka maka ce kai makaranci ne to an gama duk bakin ka da yake gani da dan afirkan da kai bako ne to ka zama dan gari kowa yana kawo kaya wani ya kawo jik wannan gari ya yi zafi wani sai ya kawo guda goma kowa gwargwadon kuɗin shi wani dolar dubu ne gare shi ya ba wani dolar ɗari biyar wani ma dolar ɗari ne sai a ci komai jikka guda to in aka zo gaba ɗaya duk yawan kayan mu ɗalibai ne sai a ce ka auna mu kowa ya ɗauki abin shi ta ta shi ba ƴan ƙasa muna kallon su ba yan kasa da an rirrike musu kaya mu matsayi saboda muna ɗaliban qur'ani ba a taba mu kaya sharar da aka yi rishin sa'a in direktar gaba ɗaya na ƙasa ya zo ziyara hilin jirgi ya zo ya iska kaya shi bai san wannan abin da ake ba bai san wannan kyautatawa ba kuma an an turo shi ne saboda na san ya ga yawa kuɗi ba su shiga sosai a aljihun gwamnati ta wannan bangaren ya zo iska kaya wata rana iska kaya mu ga sunan sun kusa cika rumfan nan kayan mu ne ba tun daga ƙasa har sama ya ce wannan kayan aka ce na ɗalibai ne ya ce a yan kasuwa ne ya ce ku je kuma kowa kuma su yadda ake ma kowa ya ce yadda ake yan kasuwar ƙasa ke auna kaya sun waje a musu don ya tafi kuma bai kara dawowa sai wata shekara sai shekara shekara kaga ai duk da abin da za a mamu da yaba za a talauta mu ba yawwa riba mun tara mun tara mun tara mun ci riba yasa lokacin nan da mun taso daga kuma kaya ne da ka kai ka ba da kaya baka kuɗi ba ta ya muke mana kasa su muna sayarwa ba kasuwa muke shiga babban kasuwa da yake ce musu Libya kasuwar Libya kayan Libya ne cikin ta kawai da atangohi irin namu na nan da shaddodi bakaken mutane waɗannan waɗanda aka raba ƙasa da su waɗanda su kuma can kudancin ƙasar su da suke sayan su suke ɗinka a tan wasu nasa mun ji aka ba mu kudi daga kawai mun shiga restaurant ana ta cin nama malam an kwana biyu ba ga juna ba kaga ai kudi sun samu ne Allah ka samu dace Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da sifofinka mafi daukaka Allah subhanahu wataala ka karba addu'a mu akwai bayan Allah da yawa da suke baran addu'a Allah ka ba su lafiya Allah ka biya musu bukatunsu Allah abin da suke so Allah ka ba su ya Allah abin da suke tsoro Allah ka kare su ya Allah waɗanda suke kula da karatun da muke Allah ka taimake su ya Allah ka saka musu da alkhairi ka shaye musu hawayen su ya Allah Allah ka biya musu bukatunsu ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ka ba mu abin yi mai albarka ya Allah Allah ka bar karshen duk wata wahala da ke faruwa a cikin rayuwar mu ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah daga rara yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ka raba ta da fitina da yaƙi ya Allah ka raba ta da ta'addanci ya Allah masu kawo mana waɗannan abubuwa Allah ka shirya su ya Allah in ba su shirya kuma Allah ka kare mana sharrin su ya Allah matasan mu samari da yan mata Allah ka shirya su ka raba su da lalacewa ka raba su da fadace fadacen da ba su da gaira ba su da sabon ya Allah Allah ka shirya da su ka raba su da bugayen halaye ya Allah Allah ka ba su ci gaban da zai kawo mu kasan mu da kansu da al'umma gaba da ci gaba ya Allah Allah ka amsa mana ka ba mu haɗin kai ya Allah ka raba mu da rabo ka ya Allah ka raba mu da keta da kiyayya da juna ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah wannan sanyi da ya dawo ya Allah Allah ka sa ya dawo mana da alkhairi ne ya Allah in ya dawo da sharri Allah ka kare mana sharrin shi ya Allah Allah ka ba mu lafiya ka ba mu abin da lafiya za ta ci ya Allah ka kawo aiki mai albarka Allah ka kawo kasuwanci mai albarka ya Allah Allah garin nan namu kasan nan tamu ma Allah ta yi sanyi Allah ka tada mana ita ya Allah Allah kasan nan tamu tana neman karewa Allah kada ka barta ta kare ya Allah kasan nan namu ta- kasan nan tamu tana neman faduwa ya Allah kada ka barta ta fadi ya Allah Allah ka tsaida ta ya Allah Allah ka rike ta ya Allah Allah ka kawo mana ci gaban da mu taba ganin irin shi ba ya Allah Allah ka wadata yan kasan mu ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah duk wata harka da ta mutu a kasar nan ta mu Allah ka raya ta ya Allah duk wata harka da ta bace ta arziki a kasar nan ta mu ya Allah ka maido ta ya Allah Allah dan girman ka ya Allah dan daukaka ka ya Allah dan buwaya ka ya Allah Allah dan kai ne Allah ya Allah Allah ka jiro ko mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah babu wani wanda za mu ga ya mu in ba kai ba ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين